الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon ɗaya a cikin garin Kano. A yau Juma'a daren Asabar biyu ga watan Dulqaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan tara miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma bayan aiko da muka samu saboda tafiya hutun azumin ramadan muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukanmu da muka gabatar na alkhairi a cikin wannan wata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya mana su a mizanin mu na aikin ladara na gobe kiyama ubangiji ya gafarta mana ya yafe mana gajiyawan mu ya gafarta mana laifukan mu ubangiji ya karbi sallolin mu da azumin mu da karatun qur'anin mu da ayyukan da muka gabatar a wannan lokaci kuma ya ba mu iko ya ba mu damar jajircewa da ci gaba da waɗannan ayyuka kamar yadda yake so kamar yadda aka sani darasinmu na ƙarshe mun yi tafsirin suratul tini wadda take lissafta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama baiwa da ni'imomi da Allah ya masa iri-iri tun gabanin aiko shi wanda yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana tare da shi kuma zai ci gaba da kula da shi wanda a yau insha Allah za mu tashi suratu sharhi eh ba suratul suratul duha afwan mun ga suratul duha nake so ce nace suratul tini suratul duha wanda a yau za mu tashi suratul sharhi wanda ita ma tana da alaka da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama kai tsaye don haka za mu shiga cikin karatun kai tsaye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
نعم wannan sura a cikin littattafan tafsiri da dama da kuma cikin sayul bukari da jami'ar tirmidhi an kirawo ta da suratu alam nashrah da wannan suna suratu alam nashrah a yayin da kuma wasu littattafan tafsiri din da kuma wasu masahib suke kiranta da suratu ash-sharhi suratu sharhi wato an ɗauko sunan daga ayar farko daga masdarin aya ta farko wato kalmar alam nashrah aka ɗauko masdarin ash-sharh ta zama suratu sharhi kamar yadda a wasu littattafan na tafsiri kuma ake kiranta da suratul inshirah wannan sura sura ce makkiya duk da wasu sun karkata zuwa ga cewa madaniya ce amma magana mafi inganci sura ce makkiya kuma ta sauka bayan suratul duha bayan suratul duha bil ittifaq wannan babu sabani akan cewa ta sauka bayan saukar da suratul suratul suratul duha ita ce a jerin wato lissafin adadin surori na alkur'ani ita ce ta goma sha biyu da suratul duha ita ce sha ɗaya ita kuma ta goma sha biyu ta sauka bayan ad-duha kuma kafin qabla suratul asr qabla suratul asr wato kafin suratul asr adadin ayoyin ta takwas ne kamar yadda kuka gani kuma abinda take magana akan sa tana lissafawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni'imomin da Allah ya yi mishi tana kuma ƙara lallashin shi da kwantar masa da hankali da kuma nusarwa zuwa ga abin da ya kamata ya yi yayin da ya gama sauke nauyin da ubangiji ya dora masa na isar da wannan sako ubangiji maɗaukakin sarki ya keɓe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da wasu ni'imomi da babu wani wanda ya tarayya da shi a kansu babu wanda ya tarayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin waɗannan ni'imomi wanda wannan sura tana lissafta irin waɗannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya keɓe manzon sallallahu alaihi wa sallama da shi ubangiji ya ce alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba wa wada'na anka wizrak muka sauke maka da nauyaye-nauyayenka alladhi an qada zahraka wanda ya makari bayanka wa rafa'na laka dhikra sannan muka daukaka ambatanka fa inna ma'al usri yusra to lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma'al usri yusra lalle tare da wannan tsananin akwai wani sauki fa idza faraqta don haka idan ka kammala ka kare fansab to sai ka kafu wa ila rabbika farghab kuma zuwa ga ubangijin ka shi kadai sai kai kwadai wannan sura wasu daga cikin malamai magabata kamar Fawus da Aba da Al-Hassan al-Basri suna ganin sura ce guda ɗaya wato suratul duha da suratul ashar sura ce guda ɗaya har ma idan suna sallah ba sa yin bismillah tsakanin surorin guda biyu suna ganin kamar sura ce guda ɗaya da take lissafta nemomin da Allah ya yi wa ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa abinda sauran malamai duka suka tafi a kansa wannan ra'ayin nasu wasu malamai sun sifanta shi da cewa ra'ayi ne sha wato ba za a dogara akan wannan magana ta su ba da haka suratul duha sura ce mai zaman kanta suratul sharhi sura ce mai zaman kanta duk da cewa sun yi tarayya wajen lissaftawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ni'imomi da Allah ya kebance shi da su amma idan muka kula suratul duha ta lissaftawa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomin da Allah ya bishi tun gabanin a aiko shi ya yake kafin a aiko shi kuma ya ya samu kanshi bayan an aiko shi wannan kuma surar tana faɗar irin ni'imomin da Allah ya bashi bayan an aiko shi saboda haka ita wannan sura tana ƙara ƙarfafar abin da surar gaba surar baya wato suratul duha ta ambato suratul duha ta kawo hujjojin da suke nuna cewa Allah ba zai kyale manzon sa sallallahu alaihi wasallam tunda ko ya same shi cikin wani yanayi na rauni ya karfafe shi ya same shi cikin wani yanayi na rashin sani ya ba shi sani ya same shi cikin wani yanayi na ainihin maraici amma ya tattaro dukkan al'umma ta zama mai biyayya gare shi ta zama dukkan al'umma mai kare mutuncinsa wannan matsayi da Allah ya dora shi a kai ba zai kyale shi ba saboda wannan to wannan sura kuma ta sharhi da ta zo suka fi kare karfafar wancan abinda suratul duha ta faɗa cewa gashi amma gashi ma abinda Allah ya maka bai bai tsaye da kai a wancan matsayi ba sai da ya kara maka da wasu abubuwa ya yalwata maka kirjin ka ya sauƙaƙe maka nauye nauyenka ya ɗaukaka ambatanka wanda shi yake nuna cewa inayar ubangiji madaukakin sarki tana tare da kai a kowane lokaci a kowane zamani ubangiji ya bude surar da istifham wato tambaya alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba wannan shi ake kira al-istifhamu taqriri wato ubangiji yana yin wannan tambaya ba dan yana jiran ansa ba dan ya tabbatar da cewa haka abin yake alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba kwarai ubangiji ya yalwata wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirjinsa malamai sun yi maganganu daban-daban wajen bayyana ma'anar yalwata wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirjinsa me ake nufi da ya yalwata masa kirjinsa wasu suka ce abinda ake nufi ishara ce zuwa ga tsaga kirjinsa da aka yi aka wanke masa zuciyarsa aka fitar da dukkan wani rabo na shedan wani dukkan wani nasibi na shedan daga zuciyarsa ya zama shedan ba ya da wani nasibi ba ya da wani rabo ba wani abin da zai iya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru tun lokacin yana karamin sa bai fi shekara goma ba lokacin yana a kauye a wajen halimatu sa'diya yana kiwo a lokacin yara sun ga sanda wasu mutane suka zo da fararen kaya suka kwantar da shi suka tsage kirjinsa suka fitar da wani abu suka jefa wanda wannan ne ya sa ma ta ji tsoro kada wani abu ya zo ya same shi a hannunta ta dawo da shi ga iyayensa wannan ita ce hadisatu shaqqi sadr ta farko sannan akwai hadisatu shaqqi sadr an kuma tsaje kirjinsa aka kuma wanke zuciyarsa lokacin da aka yi isra'i da shi lokacin da mala'iku suka zo suka tsaga kirjinsa suka fito da ainihin zuciyarsa suka wanke ta a cikin wani wata kasa da ruwan zanzan suka wanke ta suka wanke ta ya zama na babu wani nasibi na shaidan tattare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai suka ce wannan shine yalwata kirjin da Allah yake nufi anan alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba ta hanyar wanke dukkan fitar da dukkan wani nasibi na shaitan daga birjinka ya zama da shaitan ba shi da wani kaso da zai samu tattare da kai shi yasa ma Allah ya taimaka masa shaitanin da iblis ya aje tattare da shi sai ya musulunta kamar yadda yake faɗa ya ce kowane ɗan adam akwai iblis akwai shaitan tare da shi wanda zai rika tsikarinsa yana zuga shi yana masa wasu wasi a zuciyarsa alladhi waswisu fi sudurin nas zai rika masa waswasi yana jefa masa wasu wani tunani a kwakwalwarsa sahabbai suka ce har kai ma ya rasulullahi akwai wannan shaitan tare da kai annabi ya ce har ni amma Allah ni ya taimake ni ya musulunta fala ya'muruni illa bi khair illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ni dai da Allah ya taimake ni akan sa sai ya musulunta sai ya zamanto baya umarni na da wani abu sai alkhairi a wata ruwayar fa aslamu fala ya'muruni illa bil khair ni Allah ya taimake ni a kansa don haka na kubuta da haka ba ya da wani nasibi ba ya da wani rabo da zai samu daga jikina wannan kasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama duk da ya hana shan ruwa a tsaye yace shi dan zai sha tare da kai shi aka ruwaito cewa ya sha ruwan zanzam a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama karara ya hana mutum ya sha ruwa a tsaye lokacin da ya danka wa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wata wato wani kwabin nan kwariya wacce take dauke da nono Abu Huraira ya tsaya zai sha a tsaye annabi ya ce da shi ya zauna a turidu an yashraba ma'aka hadha al-hir kana so ku sha da wannan mage abu da ce a duk da magensa ce amma ba zai so sha su sa su yi tarayya da shi da ita lokacin da yake shan nonon sa ba sai dai ko ya sha ya rage mata ce faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan to kun sha da wanda yafi wannan mage sharri shi da shaytan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ci wanda yake shan ruwa a tsaye ya san me yake kwankwada da ya amayo law ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma za yujarjiru fi batnihi lastaqa da ya san me yake kwankwada a cikin sa da ya kakaro amai ya amayo abin da ya sha wato a ce yana ganin shedan lokacin da suke sha tare da jagwalgwalansa to da ba zai iya jurewa ba akwai ruwaya a cikin sayi muslim da take cewa la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi kada ɗayan ku ya sha ruwa a tsaye wanda ya manta ya amayo to karshen ruwayar faman nasiya falyastaqi wannan bai inganta ba duk da tana cikin sayi muslim farkonta ya inganta la yashrabanna ahadun minkum qa'iman amma karshenta faman nasiya falyastaqi wanda ya manta ya amayo wannan bai inganta ba abinda ya inganta shine tsawatarwar amma ba ubarni na kai aman ba da a ce ya inganta da da duk sanda ka sha ruwa a sai sai mu ce amayo shi manzo Allah ya ce sai ka amayo shi to amma tunda bai inganta ba kaga shi kenan ba magana ka amayo shi sai dai a guji gaba to manzo sallallahu alaihi wasallam ba za a yi kiyasin wani da da shi ba wato ba za ka zo ka ce tunda manzo Allah ya sha a tsaye ba ni me zai hana in sha a tsaye idan har annabi ya faɗi dalilin da yasa ya hana shan a tsaye yace saboda shaytan zai sha tare da kai ya kuma ce shi nashi shaydanin musulmi ya musulunta ya zama ba shaydan ba ya zama musulmi mutumin kirki aljani ne amma musulmi kaga shi ba ya da matsala kai idan ka nace sai ka sha tsaye ba mu sani ba saboda me saboda kai ma nakan Allah ya taimake ka ya musulunta kuna zuwa darasi tare baya shiga matsalar baya shiga harkar ka ko ko a'a saboda kai kana gani shan a tsaye ba bai isa ba saboda haka illa din annabi ya faɗe ta tunda ya faɗe ta shi kuma ya faɗi cewa wannan illar ba za ta yi tasiri a kansa ba kaga ba za ka yi kiyasin aikinsa da da maganarsa ba a nan sai zama maganarsa doka ce aka yi mana amma shi ya fita daga cikin wannan dokar wannan shine abin da malamai suke yayin da ta'arad al-qawl wal fi'l aka samu magana ta sha bamban da aikin da yayi to malamai sukan ce aka rinjayar da batunsa da maganarsa domin wannan doka ce yake ba wa kowa da kowa amma aiki yakan iya zama ya banta da shi ne shi kadai to wasu malamai sun fassara sharhu sadri da wannan ma'ana wasu malamai kuma suka ce alam nashrah laka sadraka abinda Allah yake nufi ba mu yalwata maka kirjinka ba muka jefa haske a cikinsa muka sanar da kai shari'ar mu ya zama da kuma ka gamsu da wannan shari'a bayan da kana cikin takuruwa daga abin da kake ganin mutanenka suna aiwatarwa na ayyukan jahiliya abin yana takura maka zuciya yana takura maka kirji ba ka san yadda za ka yi ba sai muka yalwata zuciyarka muka haskaka zuciyarka ta hanyar yi maka wahayi wannan shine haske da ubangiji ya sanya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na wahayi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nadi bihi man nasha nuran ubangiji ya sanya shi haske ne aka man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih saboda haka wannan aya ta fassara abinda ake nufi da sharhu sadr din wasu malamai shine abinda Allah zai jefa a cikin kirje jefa a cikin kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam na hasken wahayi ya cika kirjinsa da ni'ima ta ilimi ya cika kirjinsa da ni'ima ta ainihin hikima kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ubangiji ya sanar da kai abinda baka sani ba ya saukar maka da littafi ya saukar maka da hikima ya sanar da kai abinda baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah gare ka mai girma ce ubangiji ya yarwata wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirjinsa babu wani abin da ubangiji zai umarce shi da shi face ya ji saukin daukan wannan abu ba tare da ya ji cewa ubangiji ya takura masa wannan shi ne abin da Allah yake yi wa musulmi ni'ima da shi in ya ga dama wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ubangiji in ya so ya shirya da mutum sai ya yalwata kirjinsa yalwata kirjinsa da musulunci wato yalwata kirji yana nufin duk sanda ka ji wata doka daga Allah ba za ka ji wani takuruwa ba wajen ka karɓi wannan dokar ba za ka ji takuruwa ba wajen ka aikata dokar wanda kuma yana samun asali ne daga cikakken soyayya da Allah zai zai zuba maka na shari'ar Allah da dokarsa da karantarwarsa kamar yadda ka sani a ta'amulinka da mutane na yau da kullum mutumin da kake son shi duk maganar da ya gaya maka sai ka ji ka gamsu ka yadda in ma da za a ce maka ya faɗi wata magana ko da kuwa kana ga maganar da akwai kuskure sai ka ji kana neman ka gyara ta kokari za ka yi ka gyara ta kai mata tawili kai mata kwaskwari ba ka dan kyautata ta ta samu karbuwa saboda me saboda kana san shi ka koshi da san shi a yayin da kuma ka koshi da kin mutum to duk abin da ya faɗa kokari kake ka bata abin in ya ce fari za ka ce baki in ya ce baki za ka ce za ka ce fari in ya faɗa ruwa ka ce ya tada kura saboda ba ka san shi ba abin da zai yi ka ji cewa ya karɓa ya karɓa a wajenka to saboda kirjinka a kuntace yake game da shi za ka babu abin da zai shiga amma in kirjinka a buɗe yake to duk abin da ya faɗa maka sai ka ji yana shiga to wanda ubangiji ya so da rahamarsa ya so da shiryarsa sai ya yalwata kirjinsa da zarar ya ji an ce Allah ya ce ba zai yi wani damuwa ba wajen ya karɓi dokar Allah da zarar ya ji an ce Allah ya hana abu kaza ba zai ji takurwa ba wajen ya bari da zarar ya ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da wata sunna za ka ganshi mai gaggawa ne wajen dabbaka wannan sunna idan kuma aka ce ga wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya hana za ka ganshi mai gaggawa ne wajen barin wannan abu wannan alama ce ta cewa Allah ya yalwata kirjinsa alama ce ta cewa imani ya ma mai sassan kirjinsa gaba daya wannan shi da abin da Allah yake faɗa شيء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يجدوا في أنفسهم حرجا شيء لوك جل ذا أول وتكرجل يجد أبن النبي أمرني دشي كوي وكنت يا سامو كركوا يا سامو شجاع cikin zuciyarsa wannan ba karaman ni'ima bace da wanda Allah ya so yake yi wa to babu wanda Allah ya bashi wannan kasan na bude kirjinsa da yalwata kirjinsa irin nan manzo sallallahu alaihi wa sallam bai taba ja da Allah akan wani abu taba cewa ga wani abu umarnin Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kirjiya ko yayi kai kawo kamar yadda shi a suke faɗa cewa ai an aiko jibrilu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ali shine khalifa amma yaji ba zai iya faɗa ba wai yana jin tsoro aka sake aiko masa aka ce ka fa faɗa amma ya shiru ya roƙe ya ki faɗa wai yana tsoron abubakar da umar haka har wajen sau uku sai da dai Allah ya ce ya yi wa rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika fi ali wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'sibuka min an-nas wai sai da Allah ya masa wannan tsawar ya ce in baka faɗi wannan ba da aikin ka ya rushe ba abin da ka isar kenan duk wannan shekarun da kai kana gurbaya ta zashi a tutar babu kuma ka daina jin tsoron waɗannan mutane Allah zai baka kariya da kansu wai sai da aka yi masa wannan gargadin da wannan alkawarin sannan ya fito ya faɗa wannan cin mutunci ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da sunan ɗaukaka martaba sayyidina ali sayyidina ali shine farkon wanda zai fara faɗa da mutanen da suke faɗa irin wannan dangane da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ka ce wai an ce ya faɗa amma wai yana jin tsoro yana jin tsoro wa zai ji tsoro ba Allah ba akwai wanda Adam sallallahu alaihi tsoron sa kuma ka ce wa Abubakar da Umar yake tsoro bai ji tsoron ya gaya musu su bar shirka su da musulunci ba sai ya ji tsoron gaya musu ga wani doka ta Allah bayan sun musulunta sun yarda da shi a matsayin annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi samun wannan kasab kuma mu duba mu ga yadda Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar annabi Musa alaihi salam lokacin da aka bashi sako aka ce tafi zuwa fir'auna shi ya roƙa ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri idan muka kula annabi Musa sai da ya roƙa sai da ya ubangiji ka yalwata min kirji amma annabi an yi masa tun bai roƙa ba kaga wannan akwai fifita matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa annabi Musa sai da ya ce rabbi shrah li sadri daga baya aka ce masa qad utita su'laka ya Musa an baka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jira sai da ya roka ba Allah kawai yi masa yi da haka ubangiji ce alam nashrah laka sadraka ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba muka yalwata maka shi ta hanyar karbar dokar Allah ba tare da cin kunci ba muka yalwata maka shi ta hanyar juriya da kaddarar ubangiji akwai al-inshira wato sharhu sadri wajen qabuli hukmin lahi shar'i akwai kuma sharhu al-qadri wajen qabuli hukmin lahi al-qadari annabi duk yana da wannan abinda duk Allah ya saukar masa na kaddara yana karɓar kaddarar ubangiji tare da taslimi baya jin ubangiji ya takura masa haka ya kamata musulmi ya yi ƙoƙarin kwatantawa wajen shari'ar Allah ya karbi shari'ar Allah ba tare da yana jin an takura masa ba ba tare da yana jin musuluncin ya musuluncin nan ya hana shi sakat ba saboda in kace kaza kai ko wani addinin na ku ba mutum ba ba saka ba sakata ba a walawa dan abu kadan ku ce kaza ku ce kaza to yana jin wannan alama ce akwai kunci a zuciyarsa sannan wajen karɓar al-hukmullahi al-qadari al-kauni ya zama yana da haƙuri duk abin da ya same shi na hukuncin Allah na kaddara marar daɗi to zai dure zai karbe ta ba tare da ya ji damuwa ba wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu as-sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu asabathu ad-dharra'u sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min annabi ya ce abin mamaki ne al'amarin mumini idan abin farin ciki ya same shi sai ya yi godiya ga Allah sai wanda ya zama masa alkhairi da in shakartum la azidan nan sannan idan wani abu mara daɗi ya same shi sai ya yi haƙuri ya jure wannan ma sai ya zama masa alkhairi domin ubangiji zai tara masa lada na duniya da lahira saboda alam nashrah ma'anarsa qad sharahna laka sadraka istifham ne taqriri ma'anarsa isbatin tabbatar da cewa Allah ya yi wannan saboda ka ma'anarsa hakika mun yalwata maka kirjinka shi yasa da aka tashi akafin fi'ili na gaba sai aka yi akafin fi'ili mazi maimakon fi'ilin farko fi'ili ne mudari alam nashrah amma nan sai aka ce wa wada'na ba ce wa nada alam nashrah alam nada ba ce nada ba kawo shi da sigar mazi ba mudari ba sai aka shi da sigar mazi saboda shi ma wancan na shara din ma'anar da ma'anar mazi ne har ma ka kara kad a ciki ce alam na shara ai kad shara'na laka sadraka hakika mun yalwata maka kirjinka wa wada'na anka wizraka muka saukake muka sauke maka nauye nauyayenka anan wasu malamai suka ce nauye-nauyen da Allah yake nufi abin da ya wakana ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya kafin ubangiji madaukakin sarki ya yi masa wahayi ubangiji ya ce ya yafe masa duk abin da ya wakana da gare shi lokacin jahiliya kafin wahayi an sani cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun a lokacin jahiliya mutum ne mai tsaftar halaye ba a taɓa samun shi da abin tir ko abin ayi asha da shi ba ba taɓa samunsa da ƙarya ba ba taɓa samunsa da cin amana ba ballantana a same shi da wata kabira irin ta zina ko kuma sata wannan dukkan su wasu abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare su tun lokacin jahiliya ba a taɓa samunsa da wannan ba shi yasa mutanensa suke kiran shi as-sadiqul amin mai gaskiya kuma mai amana don haka annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya keɓe shi daga sauran mutanensa ya hana shi aukawa cikin irin waɗannan abubuwa da haka wasu malamai suka ce abinda ake nufi abinda ya wakana a wajensa na jahiliya amma ba waɗannan manyan laifuka ba wasu malamai suka ce a wizraka da ubangiji yake nufi a nan wa wada'na anka wizraka Allah ya sauke maka ya sauke maka nauye nauyenka nauyin da yake ji shine nauyin da Allah ya dora masa na dama ya zaya ya ga mutanensa a cikin yanayin da suke kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kirawo su hum ba an zir tashi ka yi gargaɗi wa an zir a shira ta kal'akarabi ya rika jin wannan aiki ne mai nauyi to sai ubangiji ya sauƙaƙa masa wannan nauyin saboda yadda zai iya isar da saƙon ba tare da yana jin wani aiki yake mai wahala wasu malamai suka ce wuzur anan ana nufin nauyin da'awa da ubangiji ya dora a kansa ce allazi an qada baharaka wanda ya makari bayanka kalmar an qada daga al-inqad ne al-inqad yana nufin sauti yayin da aka makara abu da da kaya ya rika yin kara haka kamar ka dorawa ko raƙumi ko wata mota ka yi mata lodi mai nauyi ka je ma bodin yana wani kaka kaka kaka to wannan karan shine al-inqad to duk abin da aka ce ya nauyayi bayanka to babu wata gabar da ba zai nauyaya ba kuma saboda baya shine mafi karfin gaba da dan adam yake dora kaya a ciki ya ji saukin daukar sa to idan ya zama na bayan ma in an dora maka zaka je yana kara to ina kuma a ce ka dauka da hannunka babu shakka a lokacin zaka ji ka nauyin ba zai iya ba zai misaltu ba to nan ubangiji yana dora nauyin da aka dora masa ba karami ba ne ba karami ba ne to amma sai Allah ya sanya masa wannan wannan nauyin sai ya sauƙaƙa masa shi sai ya zama da baya jin sa ka duba ta wahayi yadda ubangiji ya dubanta shi inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu je sako maka za mu sanyo wato saukar maka da wata magana mai nauyi shine alqur'ani da ana zai cewa lokacin da ake wa annabi wahayi cinyarsa tana kan cinya ta sai naji kamar za ta rududdigi saboda nauyi Allah Allah yake a gama wahayin da ya zara cinyarsa annabi gumi ya rika kai wato keto masa to amma saboda ubangiji ya sauƙaƙe masa sai ya zama da duk wannan ba komai bane a gunsa shi yasa idan ubangiji ya yayi ka mai himma ne mai himma ne to baka ganin akwai wani abin da zai fi zai zai shiga gaban ka akan abin da kai niyya na alkhairi dukkan asiab abubuwan da suke da wahala zaka iya bi ta kansu ka haye zaka iya bi ta kansu ka haye lokacin da wani kuma yake ganin kai ai abin ba zai yiwu ba da ya tunkaro shi sai ci kai wannan a hakura kawai sai kuma sai ka turkake shi sai a ka haye wannan tawfiki ne daga ubangiji da haka wasu malamai suka ce wai da raka anan ana nufin nauyi na da'awa da ubangiji ya dora wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saman aka tuna cewa duk duniya a lokacin cikin jahiliya take duk duniya a lokacin ana cikin jahiliya baka irin babu inda zaka hanga ka gano haske duk addinai da Allah ya saukar sun samu matsala sun samu gurbacewa yahudanci ya gurbace nasara kiristanci ya lalace dai an canza an canza littafin Allah an shigar da shirka a ciki da bid'a sannan ga jahiliyar larabawa ita ma ba kama kafa yaro saboda haka annabi ya samu kansa cikin wani irin yanayi shi kadai a ce ya tashi ya fuskanci duniya a lokacin duk abin da ake mara kyau a bari a zo a bauta wa Allah shi kadai kaga wannan nauyi ne ba kankani wallahi ko iya ungo ko aka ce an dora maka nauyin ka gyara unguwar ba za ba sai kai kaura daga gurin eh bari a ce maka duk duniya kai yanzu an zira maka ido kai ake so kai da'awa annabi ba wai iya laraba ba amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk duniya ka tashi kai da'awa ka shigar da da'awa ka ko ina abu shakka wannan nauyi ne ba karami ba to amma ubangiji sai ya sauke masa ya sassauta ya sassauta masa wannan nauyin ورفعنا لك ذكرك muka muka daukaka ambatanka muka daukaka ambatanka wato muka daukaka martabanka mujahid yana cewa la uzkaru illa zukirta mai Allah yana nufin ba za a ambace ni ba sai an ambace ka sai an ambace ka tare da ni to duk sanda za a ce Allah to za a ce manzon Allah wanda matsayi ne da babu wanda ya same shi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam in za ka shiga musulunci sai ka sai ka hada da shahadatu anna muhammadar rasulullah ba zai yi baka ce ashhadu an la ilaha illallah ka tsaya nan kuma zama ka zama musulmi dole sai ka yarda ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan ka tun daga lokacin an fara hada ka da ambatan manzon sallallahu alaihi wasallam sallolinka gaba ɗaya guda biyar duka za ka yi su akwai ambatan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya da za ka yi a kiran sallar sallolin nan biyar duka in za a yi mai kiran sallar sai ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah haka nan a masallatan juma'a limami zai yi hudu ba dole sai an bato sunan manzo Allah sai ya yi shaida ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tarurrukan musulmi inda musulmi na kwarai zai yi bayani in ya yi alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam ala ashrafil mursalin sai ya kawo salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan daukaka ambato ne da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda babu wanda aka yi wa irin sa wasu malamai suka ce to yaya za a yi mujahid ya ce ba a ambatan Allah sai an ambaci manzo Allah tare da shi ai akwai sanda za a ambaci Allah ba a ambaci manzo Allah ba ko ambaci manzo Allah ba a ambaci Allah ba su malamai suka ce a ai ba abin da yake nufi ambato ba wai na kan na harshe kawai ba hatta na zuciya da yadda musulmi zai rika tunato cewa dukkan wani aiki da zai na da'a to manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sanadiyar wannan duk wani abin da zaka fuskanta na aikin da'a to kana ji a zuciyarka cewa manzo Allah ne ya zo da wannan aiki ba dan aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan shiriyar ba ba za ka santa ba shine wato sanadin ka san wannan shiriya har ka aikata ta to halatto da wannan a zuciyarka an fatan manzo Allah ne haka nan lokacin da kake kokarin kauce ma wani sako na sako wani kuma sabon Allah ma'asiya za ka halarto a zuciyarka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da musulunci da ya gargaɗe ka kamar wannan za ka babu wani abin da za ka gabace shi na aikin lada ko za ka nisance shi na aikin laifi sai ka halarto da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka wannan ɗaukaka ambatan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da babu wanda yake da shi babu wanda yake da wannan matsayi sai manzo sallallahu alaihi wasallam fi sauda qudusiyas wa rafa'na laka dhikra muka ɗaukaka ambatanka hadisi ya tabbata a cikin mustadrak na hakim da dalailin nubuwa na bayhaqi da al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat na babarani da tafsirin ibn abi hatim da salsala wacce take hasana bi sanadin hasan daga abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa sa'altu rabbi mas'alatan wa wadidtu an lam akun sa'altu قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى وكلمت موسى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك قلت بلى يا رب قال ألم أشرح لك صدرك ألم أرفع لك ذكرك قلت بلى يا رب wato abdullahi dan abbas yake cewa na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa na roki Allah wata bukata wanda daga baya na yi horin ina ma ban tambaye shi ita ba na ce da shi annabawan da suka gabace ni a cikinsu akwai wanda aka hore masa iska tana yawo da shi inda ya ga dama kamar annabi Sulaiman a cikinsu akwai wanda yake raya matacce kamar annabi isa akwai wanda ka yi magana da shi baki da baki shi wa kallamta musa wa kallamta musa a yadda yake a cikin hadisin ba wai ayar da ke magana wa kallamta musa kai magana da annabi musa wato ni ma a yi mun wani abu to shine sai Allah ya ce ya muhammad alam ajidka yatiman fa awaituka ashe ban same ka maraya ba na tattaro ka na baka kariya na baka daukaka qultu bala ya rab nace haka ne haka haka ta faru ya ubangiji nace alam ajidka dallan fa hadaituka ban same ka marashin shiriya ba na baka shiriya qultu bala ya rab haka ne haka ne ka same ni ba shiriya ka bani shiriya قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك بل ساميك مرة شنكو ما يبنى باك وداتا قلت بلى يا رب حكني يا أبنجي حكني حكا, حكا أبي يفعل شألم أشرح لك صدرك بن يلوى تامك كرجنك با أرواية الحاكم قال هذا الشيء ووضعت عنك وزرك نسوك كي مكا نوي نسوك كي مكا نوينك ألم أرفع لك ذكرك ban ɗaukaka ambatanka ba qultu bala ya rab shi ne yake cewa da na da na da na yi burin ina ma ban ban yi magana to wannan shi yake nuna waɗannan surori gaba ɗaya duk ni'imomi ne da Allah madaukakin sarki wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake lissafa masa su shi yasa a wannan hadisin gaba ɗaya sai aka haɗe da abin da ya zo a cikin suratul du'a da kuma abin da ya zo a cikin suratul shari'a Allah ya ci gaba da cewa fa inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki inna ma'al usri yusra lalle tare da wannan tsananin akwai wani sauki malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa dukkan wani tsanani dukkan wani tsanani to akwai saukin da da zai biyo bayansa dukkan wani tsanani to akwai saukin da zai biyo bayansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'al shiddati faraj tare da kowane tsanani akwai sauki sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra sannan ubangiji zai sanya sauki bayan tsanani don haka ma'adin nan ba tana nufin a haɗa suke ba a kwame domin annaqida ne la yajtabi'ani sauki kishiyan tsanani ne to za a ce tsanani sauki sai dai ko sauki ko tsanani amma tsanani sauki a lokaci dai ba za su haɗu ba in ɗaya yana nan ba ɗaya in da ɗaya ba ɗaya in akwai sauki ba tsanani akwai tsanani to ba sauki to ya aka yi amfani da ma'a malamai suka ce an yi amfani da ma'a a nan alma'iyya a nan tana nufin alba'adiyya sai dai saboda kusancin da sauƙin yake da tsananin ya sa aka yi ta'abirin kamar ma tare suke wato kamar ma tsananin yana tare sanan sauƙin yana tare da tsananin wasu malamai suka ce jumla ta biyu tana ƙarfafa jumla ce ta farko inda ma'al rusri yusran ana ƙarfafa jumla ta farko ne wato a ƙara ƙarfafa maka ka bayyana cewa akwai fasauki tare da tsanani wasu malamai kuma suka ce a al'usur na farko da al'usur na biyu abu ɗaya ne dan na kira ma'arifa idan aka kuma maimaita ta aka kuma maimaita ta to ta biyun tana nufin ta farkon al-ma'rifa idan uidat fa hiya al-ula fa hiya aynul ula amma na kira idza u'idat idza kurrirat fa hiya ghayrul ula saboda haka yusr na farko ba shi da yusr na biyu ba wato kamar anan sau tsanani daya ne sauki biyu tsanani ne guda daya al'usur da al'usur guda daya ne amma yusr da yusr guda biyu ne suke kawo hadisin da yake cewa lan yaghliba usrun yusrayn babu yadda za a yi tsanani guda ɗaya ya rinjaye sauƙi guda biyu galibi malamai suna ambato wannan hadisi karkashin fassarar wannan aya hadisi yana cikin musadar na hakim da wasu littattafai hadisi ne mursal alhassan alhassan albasri shi da ya ruwaito shi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wata rana ya fito aka ga yana dariya ya buɗi baki ya ce lan ya ghaliba usrun yusraini sannan ya karanta inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wannan hadisi ne mursal Hassan al-Basri tabi'i ne cikin ma kananan tabi'ai ba manyan tabi'ai ba na ce manyan tabi'ai ina nufin a shekaru ba wai a matsayi da martaba da daraja ba babban mutum ne a martaba da daraja amma a shekaru yana daga cikin tabi'ai na baya-baya saboda haka shi ne ya daga wannan hadisi zuwa ga annabi kai tsaye ba tare da ya ambaci wasu da tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda wasu nan tana iya kasancewa yana iya kasancewa tabi'i ne kamar sa in ya zama tabi'i ne yana iya zama ba tika bane yana iya zama majhul ne wannan ta sa malamai na hadisi suke watsi da hadisi mursal akwai riwayar da aka rawaito har ila yau daga Qatada ita ma mursal wanda Qatada da Al-Hasan kusan lokaci ne dukkan su tabi'ai ne kanana a shekaru sun yi tarayya a malamai zai yiwu ya kasance wasiɗar guda ɗaya ce aka shafe don haka ɗaya ba zai karfafa ɗaya ba don haka dai wannan hadisi da ibi duk da ana ambatansa a littafan tafsiri amma bai inganta ba ko tarwa ya ta kawo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da tsanani zai shiga cikin wannan dutsen da sauki ya bi shi ya zakuro shi ya fito da shi ta ba wannan ruwa ba ta inganta ba saboda haka wasu malamai suka fi karkata zuwa cewa al'usur al'usur anan a jumla ta biyu anan tana karfafar jumla ce ta farko fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle tare da sanani akwai sauki kuma lalle tare da sanani akwai sauki saboda haka magana ce guda ɗaya illa iyaka ubangiji ya karfafa wannan magana cewa duk sanda abu ya tsananta to za ka ga sauki ya biyo baya shi yasa laraba suke cewa idza zaqat furijat dukkan wata matsala in ta yi kunci to a sa sauki zai biyo bayan ta sai da Allah ba da usrin yusra to haka halin da al'umma take ciki a yanzu hali ne mawuyaci hali ne da yake cike da kunci kuma ta dau shekaru a cikin haka tun lokacin da daular Usmaniya ta faɗi tun lokacin da aka kayar da daular Usmaniya wata ita ce mazalla ta ƙarshe wacce ta yi wa al'ummar musulmin duniya gaba ɗaya inuwa ƙarƙashin tuta ɗaya ƙarƙashin leba ɗaya tun lokacin da yahudawa suka karya ta taki ta koma ƙasa ce ta ‘yan ba ruwanmu da addini sauran ƙasashen larabawa da suke ƙarƙashin daular turkiyya daular Usmaniya suka balle kowace ƙasa ta shiga cin gashin kanta sannan kuma ta shiga hannun 'yan ba ruwan Allah ɗan ba ruwanmu da Allah to duniyar musulmi ta shiga cikin wani hali mawuyaci makiya addini waɗanda daman suke ta ƙoƙarin yadda za su yi mata yaga suka samu abin da suke so hakan su ya cimma ruwa aka shiga haɗa gaba da ƙiyayya tsakanin al'ummar musulmi balarabe ya ji baya san wanda ba balarabe ba ko da kuwa addini ya haɗa su yana jin shi balarabe ne kai ba balarabe ba ne kai ma kana jin kai ma ba ya kai dan ba kama ba ta zauna aka ba kawai ai ta kai ma jin kake da ka dubo ne kace ai kabila ne ko ma ku musulmi ne kai kabila kace ai kabila ne eh ki kace kai kawai kai kai kai ne shafaffe da mai to haka aka dasa musu aqidar qaumiyya kowa mutanensa kowa kaumi kaumi baya tunanin balarabe baya tunanin dan pakistan baya tunanin dan india ba lai dan afirka baya tunaninsa abin da yake damun kuna ku ne ku matsala ku ce ku je ku zai da ku warware kai ku ba ruwan kuma ba ku nufe su ba saboda kuma kuna jin kun nufe su ba ruwan su kowa ya zama matsalarsa daban yake to har ta kai yanayi ya kai irin yanzu wanda mun dade a Najeriya ba mu shiga cikin wani mawuyacin halin da muke ciki yanzu ba. Wanda duk yake karanta siyasar Najeriya a yanzu dole ya yadda cewa ba wani lokaci da musulmi suka samu kansu cikin wani mawuyacin hali kamar wannan lokacin. Da can akwai abubuwa da suke ta faruwa amma ba su kai yanzu ba. Ba su kai yanzu ba. Da can ana tsoron ku ana cewa kuna da yawa haka ana jin tsoron amma yanzu an fahimci cewa yawan nan naku na banza ne gusa'iya ce ka gusa'i sai tarkace ne na shara wanda annabi ya faɗa sabai suka ce ba yawa ne a lokacin annabi ce a da yawa walakin da kun gusa ka gusa'i sai kuna da yawa amma yawan ku kamar yawan shara da ruwa zai taho da ita kaga abin da zaka zo wani warin takalmi wata leda wani tsumma me za ka yi da shi to haka ko koma aka fahimci cewa dan an taɓa mutuncinku da addininku ko magana ba za ku iya yi ba in kuma akwai wanda za su yi magana to za su yi ta can ƙasa ƙasa wanda ba za a jika sosai ba wanda za su iya daga murya su yi kuma ba wanda zai ji zai zai ji tsoro don su yi wannan magana kafin abokan gaba su yaƙe shi a cikin ku za a samu masu yaƙarsa wanda zai daga muryarsa kafin a samu wani daga waje a a cikin ku wanda zai tashi ya kwashe shi da mari kuma a da a zara ido wasu ma su ce kayi daidai yana so ya tayar mana da fitina ya kawo mana rigingimu ana zaman lafiya zaman lafiya na zaman lafiya yanzu ka duba abubuwan da suke faruwa abin da yake ya faru a Jos a Plateau a da kana tsammanin wannan zai yi ba zai yi ba a kashe mutane bayan an kashe su an kona su a zo ana daddatsa su kamar ana kamar ta shiga abbatuwa ana datsa dabbar da aka yanka aka fede a datsa kafa a datsa hannu a yanke kai a ɗau hoto a yi ana bidiyo ana rawa a sa a cikin youtube da duniya za ta gani kai ma an kana so yanzu ka je ka gani kuma ba abin da za kuma ba abin da aka yi dan har zuwa yau ba mu gani ba a jarida an buga cewa waɗannan da suka fito a cikin wannan hoton an kama su wanda ni na tabbata inda yau a ce musulmi ne suka yi wa kirista ɗaya wannan aika-aika suka ɗauka a bidiyo suka saka duniya ta gani ba su da suka yi abin ba wasu ma da suke da alaƙa da su sai an kama su amma har zuwa yanzu mu dai ba mu ji cewa wanda ya fito a wannan hoton ba an je an kama su karewar wato a nuna muku cewa ba ku isa ba sai dai kawai a ce za a yi kuskure ma yanzu wannan tsaro a kwace shi daga wannan arni a ba mu wani arna shi ne kawai abin da za a amma waɗancan sun kashe banza wallahi wallahi da musulmi ne suka yi wannan to ba ba cikin ƙasar nan Najeriya ba da yanzu a yanzu kes din yana akan teburin majalisar ɗinkin duniya ana nan ana tattauna matsayin da ya kamata a ɗauka amma ba ka duba ba wani abu da aka yi waɗanda ake cewa kun zaɓa wakilai ne za su zo su kare muku mutunci su kare muku yancin su kare muku dukiyar ku su kare muku addinin ba wanda yake wannan maganar ba ni ba dai ya daga wani ya ya kaddama da wani motion a majalisa cewa lalle lalle a tashi a abin nan a kamo waɗanda suka yi wannan ba ba wanda yi wannan ni dai ban sani ba in ma an yi ne ni ban gani ba gaskiya yanzu a shekaran jiya ko shekaran jiya wancan a cikin wata jarida ko dai punch ko vanguard ko guardian cikin waɗannan uku na karanta wani babban jami'in soja na ƙasar nan yana magana akan yaƙi da ta'addanci kalmar da ya amfani da ita crusade crusade wanda kalma ce da take nuna yaƙin ne na kiristoci akan musulmi har musalibiya abinda crusade yake nuna ka kalmar da bush ya amfani da ita lokacin da za su fara kai hare-haren su afghanistan bayan 11 september ya yi sabin da baka ya faɗa abin da yake zuciyarsa saboda wautarsa watakila a bige yake na kusa da shi ba san zai faɗa ba da ba za su kyale shi ba to amma kamar da Allah tabbadat al-baghdha'u min afwal wa ma tukhfi sudurihim akbar da ya faɗi wannan kalma ta crusade duk duniya sai da aka ta girgiza ta wallahi duk sai da aka girgiza ba inda ba a yi magana ba a wato ma da sunan addini zai kai yaki zai yi a matsayinsa na kirista mai yakar musulmi duk duniya sai da aka rasa kuma yadda a janye kalmar ya riga ya amayo ta aka yi ta kokarin dai a dan sa shi ya fito ya yi buɗe baki da da musulmi ya ce shi wannan abu da ake yi fa ba wannan yakin da ake ka ba musulunta ake musulmi dan zaman lafiya ne kaza kaza ana yana ta kokarin ya gara wannan kalmar kursi amma ita ce wani jami'in soja a nan kasar kwanan nan yayi amfani da ita wai suna cikin yana magana ne akan ana tuhumar cewa sojoji da jami'an tsaro sun yi sun yi wato gwiwa su ta saki ta saci ba za su iya shi kuma ya fito yana kare sojoji cewa suna nan da karfin su a wannan crusade da suke against terrorism amma wallahi ni ban ji wani har zuwa yanzu ni ban ga inda wani ya dauko kalmar an yi tara a kanta ba. Wai da uku, wanda abu ne ya kamata a ce su waɗannan da ake zaɓa, tun da kun ce siyasa za su taimaka ku wato yanci, su wannan da kuka zaɓa. su tashi su yi cara a cikin majalisa a kirawo shi dan me zai amfani da wannan kalmar gashi kuma kuna cewa kasar ba ruwanta da addini ko kasa ce ta kowa da kowa ya amfani da wannan kalmar crusade to irin wannan matsayi kullum abin da yake ƙara nuna maka cewa ka fitar da ranka daga cewa wai waɗannan da suke sama wanda za ka da ana kiran wani Muhammad wani Ahmad wani Ibrahim wani Musa wani Isa ka ɗauka wai wakiltar ka suke aljihunsa suke wakiltar aljihunansa suke wakiltar wallahi ba kai ba addinin in ka ma cika yi musu maganar mutuncinka dukiyarka addininka wallahi za ku bata ne ba wanda zai yarda ku zauna ba kana masa wannan magana ka fitar da rai kuma ni na san yau da gobe su waɗanda ake yin wannan abin suna jin cewa su ba za ka shafe su ba za a zo za su gani za su gani sai ta dawo kansu sai dara ta ci gida a kwanan nan national daily suka buga cewa binciken da ake yi na bama da aka kai aka kai hari Abuja an gano akwai hannun wani tsohon shugaban kasa dan siyasa dan arewa a ciki masu bincike sun gano ana jiran a ba da umarni a ji a cafko shi yana ba da kuɗi ana so makami don a yi jihadi fi sabilillah to kai da ka karanta ka san da waki kuma ka san wani tsohon shugaban kasa ake so a yaƙa wa tuhumar saboda a yi wuju-wuju da shi. To, irin wannan su suka yi mana wannan dasha, su kuma take ci yanzu. Wannan abin da suka dasa su ne yanzu jira cikin cikin wallahi dukkan abin da musulmi yanzu ya koka da shi na na ana tauye masa haƙƙinsa ana takura masa sayyi'a ce daga sayyi'atin waɗannan mutane su suka dasa mana kuma wai ba a gane mu haka ba sai an zo kuma a cikin mu an mana bice da kulli yanzu ka duba wata jiha jiha ta arewa ta musulmi ɗari bisa ɗari wa zo a ce za a kafa doka akan masallatai da malamai da sallah da limanci duk ba za a baka dama ba sai ka je an yi sikirinin ɗinka an yi sikirinin ɗinka dpo da hakimi da da wane ne sun duba sun ga cewa eh ka cancanta sannan ka je ka yi limanci a masallacinka masallacinka kuma ka yi mai lasisi kuma ka aji ka furta wata kalmar ka aji ka furta wata kalma in baka da lasisi in ba haka ba aka kama ka daurin shekara ɗaya ne aka makaro na farko shekara ɗaya ko ka biya tare dubu ɗari biyu ko a maka duka biyu in aka sake kama ka daurin shekara biyar ne ko ka biya tare dubu ɗari biyar ko a haɗa ma dubu saboda ka yi limanci ba tare da an baka izini ba wannan a jihar arewa abinda a jihohin kudu din ma ba a yi ba wace irin wani irin bita da kulli ne wannan me ake so a ci me ake so a yi to amma na tabbatar in ka ga irin wannan to kamar yadda Allah ya ce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra domin abinda wannan zai kara sawa mutane sanin kimar addininsu wani baya sanin kima addininsa sai ya ji an fara tungura sa zai fara sanin eh ya shi addinin nan nasa yana da kima inda bai da wannan martaba ba wanda zai damu da shi da yau wani ba ma guje ne kai ba wanda zai damu da kai wallahi kana bauta wani dutse kana bauta wani wata korama ko wani itace ko tsafa tsafa ba wanda zai ba wanda zai damu da kai damun kada akai an fahimci cewa addinin ka mai tasiri ne addinin ka mai kawo canji ne a cikin al'umma addinin ka addini ne da ba zai yarda da zalunci ba ba zai yarda da danniya ba ba zai yarda da murdiya ba ka duba yanzu kasashen laraba goran nan da suke ai ba wani abu ne yasa su gore wannan yanayin ne da suka yi shekara sama da hamsin a cikin sa sama da hamsin an sa takunkumi an ɗaura bakin kowa baka isa ka motsa ba ko ka faɗi wata magana sai wacce aka yarje maka ka faɗa a yanzu suka ce kai ba su yarda ba shine dalilin wannan boran da kake gani ai bore ne da ba wasu da suke wannan boran ana harbe su ba wajen sun rasa ci da sha bane sai su ciyar da kai su shayar da kai suna da ci da sha din amma babu abin da ya fi a baka yancinka na walwala a baka yancinka ka bauta wa Allah yadda ya ce ka bauta masa a baka yancinka ka ilmantar da al'ummarka ka sanar da su addinin Allah a baka wannan dama babu abin da ya fi yanci duk daɗin da zaka shiga ciki in dai baka da yanci ba daɗi kake ciki ba ka kwatanta wannan da yanayin tsuntsu ka ɗau tsuntsu ka sa shi a keji ka kyautata masa kejin ka sa masa haske 24 hours ka riƙa ba shi ruwa da abinci irin wanda yake so ba sai ya wahala ya fita nema ba kana kula da shi a cikin inuwa in ma kana da halin da za ka kai shi inda AC take ta sanya ya shi lokacin zafi ka yi masa wannan gatan amma wata rana ka manta ka bar kofar a buɗe ka zo za ka same shi wallahi ya gwammace je wahala ya samu da kansa amma ya ji shi ɗantacce ya hau wannan bishiyar ya dira ya sauka ya koma waccan ya koma can ya yi cararsa ya kukansa ya bacci ya tashi yadda yake so ba tare da kansa wannan duk kayan daɗin da ka bashi da wannan kula ta banza ce tunda ka kuntata masa ka hana shi yancinsa to wannan dabba kenan bare kai dan adam da Allah ya baka guzurin hankali Gama mun tabbata kamar yadda Allah ce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab idan ka gama ka karkare to ka kafu malamai suka ce wannan aya tana nufin fa idza faraqta idan ka gama da da'awa da gwagwarmaya da faɗi tashi na karantar da mutane da kiransu zuwa ga addini to ban sabka ka wajen ibada to kamar yadda hankalinka kan ibada kamar yadda suratul nasr take karantarwa idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wasu ka ce fa idza farafta idan ka gama da ayyukan farilla fansab ailin nawafili idan ka yi farilla to ka tashi kai nafila kar ka tsaya akan farilla kawai ka ban nafila wasu haka suka fassara ayar wasu suka ce ana nufin fa idza farafta idan ka gama ibada fansab du'a ka kafu wajen kai addu'a bayan ka gama ibada wasu ka ce a fa idza farafta min amri dunya fansab li amri al-akhirah ka gama al'amarin duniya to ka kafu wajen aikin kuma lahira in ka je da safi har yamma ka yi kujuba kujuba wajen neman abinci to dare yayi kuma a ganka a majalisi ana ne kana neman ilimi kana neman abin da za ka sanya ya za ka rayuwar ka ta duniya za ka gyara ta lahira kada rayuwar ka gaba ɗaya ka mai da ita kan harkar duniya kawai ko fansab ka gama ibadar ka gama kujuba kujubar ka da rana fansab tsakiyar dare ka tashi kai kiyamul layl wasu malamai suka fassara da wannan wasu suka fassara da wannan wasu kuma suka ce ayar a abu shi yasa aka shafe ma'amud din sauraka in ka gama da wani abu muhimmi to ka shiga wani abu muhimmi wato kaga anan yana nuna cewa musulmi rayuwarsa ba rayuwa bace ta kawai zaman kashe wando wato har yace akwai wani lokaci da ba ba shi da abin yi a'a da ka gama wannan to ka shiga wannan ka gama da wannan abu muhimmi ne to shikenan kuma jira shiga wani haka har Allah ya karbi ranka babu wani lokaci da zaka zauna wai kai baka da abin da zaka yi ka ji wani ya bugo maka waya malam kana nan baka baka da komai baka yin komai in zo wai baka yin komai Allah shi a rayuwarsa akwai wani lokaci da baya komai zaune yake kawai ya rasa ma me zai yi to dan haka kai ma in kana da wannan lokacin ka bashi ya zo ya baka maka ya to in dai kana so ka same ni ba na komai to ba za mu haɗu ba ba za mu haɗu ba da haka wasu malamai suka ce wannan yana nuna idan ka gama wani aiki muhimmi to kawai ka dara wani aiki muhimmi idan an ɗauke shi a matsayin in ka gama ibada kai addu'a wannan zai nuna mana kenan a bayan ibada bayan sallah misali ya halatta a yi addu'a wanda matsala ce da aka samu sabani a kanta wanda insha Allah sati mai zuwa kafin mu shiga sura ta gaba zan dan kara haske akan ta wa ila rabbika farghab sannan zuwa ga ubangijin ka shi kadai sai kai kwadai wato kakka sa niyyar ka ta zama dan wani kake yi dan matsayi kake yi ko dan jama'a su yaba su ce kana yi kake yi a kwaɗayin kawai lada wajen ubangijin ka yasa kake yi inna ila rabbina raji'un wannan kawai kake shi yasa aka gabatar da ila rabbika wato jarun majrur akan adalinsa shine fargab domin a nuna alhasru wato takaita kwaɗayin ka zuwa ga Allah shi kadai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد wannan wani ne ya rubuto wani wata magana wanda ya kamata waɗanda abin ya shafa su bincika su tabbatar da gaskiyarta ko rashin gaskiyarta domin samun zaman lafiya tsakanin al'umma yake cewa a yanzu a garin kan shekara wai wasu kiristoci sun dinka a tamfa wadda take ɗauke da sunan Allah da sunan manzon Allah da zummar cewa za su sanya su fito zuwa coci ranar Lahadi mai zuwa su kuma matasa sun ce ba su yadda ba wanda yake cewa a halin yanzu babu wani mahukunta da suka yi magana akan wannan to wannan ya kamata waɗanda abin ya shafa wato waɗanda harkar tabbatar da zaman lafiya take a hannunsu su bincika su tabbatar da gaskiyar magana ko rashin gaskiyar ta in gaske ne wato kamar tsokana ce wanda ya kamata a ce ba a yi ta ba wanda an tabbata cewa irin wannan shi yake haifar da rikita-rikita da tashin hankali in har haka din ne da ya kamata a bincika a gani kuma su waɗanda harkar tabbatar da zaman lafiya cikin al'umma suke hannunsu ya kamata su tashi su yi wani abu wannan kuma yake cewa wasu suna amfani da lissafin ni'imar da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sura su rika goranta wa mutum abin da suka yi masa to bare kowa da yaji wannan ya san cewa ba hujja ba ce dan Allah ya ce annabi nayi maka kaza nayi maka kaza shi ma kuma sai ya rika cewa kai ma nayi maka kaza nayi maka kaza idan ka bayar da abin da fi sabilillah ka zo ka goranta wa mutum abin da ka bashi ka bata abin da kai alladheena yunfiquna fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala ya ayyuha alladheena amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha mutumin da zai bada sadaka sannan ya biyo bayan ta da gori to ya bata sadakar da yi wanda zai aikin alkhairi sannan ya goranta ma wanda yayi yayi wa to ya bata abin da duk yayi in ya yi da zimmar Allah ya ba shi lada Allah ba zai ba shi lada ba in ma an ba shi ada ya goranta ka za su saboda haka ba daidai ba ne Allah yana da damar ya goranta maka abin da ya yi maka domin shi ne almun'im alhaƙiƙi duk wata ni'ima dan adam zai fantama a cikin ta Allah ne yake ba shi babu wanda yake baka sai Allah wannan kuma yake cewa shin mace za ta iya tsarkin hoge kuma ya za ta yi to magana ya za ta yi aikata su ba ya kake so yi maka bayani amma tana yi abinda malamai suke cewa sarkin woge sarki ne na maza ba na mata ba taharatul rijal istijmaru taharatul rijal ba dai ce su yi ba kawai ka bashi haka wannan kuma ya ce yana neman yan uwa su saka shi a cikin addu'ar su domin yana aikata wani laifi wanda yake wahalar da shi yana fatan su masa addu'a Allah ya yi mishi muna maka addu'a Allah ya yi maka Allah ya yi maka Allah ya yalwata kirjinka ka tuba ka bari wannan kuma yake cewa dan Allah ya halatta yin sallah ko karatun alkur'ani a cikin shago ko gidan da yake da irin mutum mutumin nan a ciki irin wanda masu ɗinki suke ratayawa ko sawa kaya duba da hadisin da yake cewa la tadkhulul mala'ika baitan fihi kalbun wala sura dukkan gidan da yake da kare ba wanda a shari'a ta izinin a rika ba ba karen gadi ba ba karen farauta ba ba karo kare na makiyaya ba da suke yawo da kare da wanda shari'a ba ta yadda ba kawai karo kare na na gayu irin wanda amurkawa suke yawo da shi don tucici ana ana shafa shi ko kuma wani mutum mutumi wani hoto wanda shari'a ba ta yadda da shi ba kamar a sassaka wani abu ko a yi wani katon hoto a liƙa a zana wannan duk gidaje ne da mala'iku ba sa shiga ya kamata a ce gidan musulmi ba ku wannan ballantana wanda sana'a su ce wannan ce su sana'a su sassaka gumaka wai ai ba komai tun da ba musulmi har na ne suke saya to ko har ne yake saya bai halatta kai masa kamar wanda ya rika sayar ya rika yin giya ya ce ai ba musulmi yake sayarwa ba ba wanda zai amince da masa da haka to haka shi ma wannan gunki da kake sassakawa kuma da shi sana'ar bai halatta ba ko ka a sassaka ka sayo kana sayarwa bai halatta ba idan akwai hotuna a guri wanda suke jan hankali bai dace ka yi sallah a cikin wannan guri ba mun sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo abin nan lokacin da a jikin bangon ɗakin da na Aisha akwai wasu hotuna annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake su saboda suna jan hankalin sa Abijaniyar Abijan ita ba wanda yake take dauke da wasu zane haka mai jan hankali yace a cire a canza masa da wata to da duk abin da zai dau hankalin masallaci bai kamata ya yi sallah a gurin ba ya kamata ya fita ya je gurin da babu wannan ya yi sallah a gurin haka ma duk wani aiki na ibada wanda yake san yake sha'awar mala'iku su halarci gurin su taya shi addu'a to bai kamata ya yi shi a nan ba matar da ta yi amfani da abun tsarin iyali wato kwayar tsarin iyali ko allura galibi irin wannan mace takan samu matsalar wato yayyankewan jininta ba zai zuba lokaci ɗaya ba zai rika daddatsa shi abin da malamai suka ce duk sanda ya datse duk sanda ya zo to jinin al'ada in yi ɗan kwanaki ya ɗauke to ta yi wanka ta ci gaba da ibada in ya dawo to ta dakata har sai lokacin da ta tabbata cewa jinin da yake fita daga cikin ta din nan ba jinin al'ada ba saboda kamanninsa sun canza a yadda ta san jinin ta na al'ada ya zama wani jini na larura a lokacin za ta yi wanka ta ci gaba da da sha'anin ibadarta saboda haka wannan jini na farko da ya zuba ya tsaya sannan ya sake dawowa jinin al'adar ne wannan maganin tasirin sai sa al'adar ta ta rikici take wato take zuwa lokaci guda ta gama lokaci guda sai ga ta kasa ma kai kwanakin da ya kamata ta kai idan tana yin kwana biyar sai ga ta daga kwana biyu ta yanki sai kuma ta yi wanka wata kila ta yi da daddare sai ya dawo kila kuma da safe ta tashi lafiya har har abin nan har magarba ba wani abu sannan kuma ya sake dawowa to abinda malamai suke cewa duk sanda ya yake to za ta ci gaba da ibada in ya dawo ta dakata har sai lokacin da ta tabbata cewa jinin ya canza ba shi ne wannan sauraka ba magana sau uku sai kuma haka a wata saboda jinin ne guda daya wanda ta saba a wata amma wannan maganin ya hana shi ya zube lokaci guda sai ya rika zuwa a yayyanki da fatan ka gane wannan shine abin da za mu iya yi a wannan yammaci da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka yi daidai